أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka, barkan mu da sake haɗuwa a wannan rana mai tarin albarka, ranar Lahadi, wadda muke ci gaba da daular littafinmu alkashifu fi mustalahi ahlil athar. Ranar Asabar, na'am, a shi Lahadi bulughul maram muke ko? Mumtaz. da yake ranaku ne guda biyu yani mutataliya nas'alullahi as-salamata wat tawfiq a satin da ya gabata mun tsaya kan mawdu'in asahhul asanidi eh asahhul asanid anan muka tsaya zamu tashi anan insha Allah ta'ala asahhul asanid mafi ingancin isnadai a cikin asanid na duniya mala yana so ya tattauna mas'alar asahul asanid a wurin masana ilimin hadisi wadda mas'ala ce wadda malamai sun kai kawo a kanta shin wai ya kamata a ɗauko wani isnadi ko dangane na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce shi ne mafi inganci ko bai kamata ba shin ya kamata ko kuma bai kamata ba shine abin da malai yake son ya tattauna ai al asanidul aqwa abun nuhi isnadi wanda yafi yafi karfi wal a'la quwwatan wanda kuma yafi girman daraja da karfi a wurin masana hadisi waqtulifa fi dhalik malai ce hakika malamai sun yi sabani akan hakan faqila asahhu al asanid malikun an nafi'in an abdullah bin umar radiyallahu ta'ala anhu wasu malamai suka ce mafi ingancin isnadi shine maliku daga nafi'u daga abdullahi dan umar wa qila sufyan ibn uyaynata an amr ibn dinar an jabir wasu kace a a asahul asanid mafi ingancin dangane a jingina hadisi daga sufyan dan uyayna daga amr dan dinar daga jabir dan abdullahi Allah ya kare yarda gare shi waƙila wasu suka ce sufiya al'amashu suleiman bin mihran kenan an ibrahim an alƙamata an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wasu suka ce wannan shine asahul asani waƙila az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib wasu suka ce zuhri daga sa'id dan musayyib an abi hurairata daga abu huraira waƙila muhammad ibn sirina an abidata salmani wasu suka ce wannan muhammad dan sirina yayi riwaya daga abida shi kuma yi riwaya daga Ali ɗan Abi Talib shi ne a sahul asani. To, kaga kusan maganganu guda biyar, bal akwai sama da hakan, don Allah ya so sun yi magana sama da goma, wanga yana ganin cewa a sahul isnad a yi riwaya daga malam wane zuwa malam wane, wasu na ganin a sahul asani sai dai a yi magana a cikin gari. A ce misali a sahul asani inda shamiyyin. mafi ingancin isnadi a wurin malaman ƙasar sham shine wane zuwa wane ko kuma a ce asahul asanid inda hijaziyin ko inda albasariyina ko abin da ya kama da haka lihaza mala yace dan wannan as-sawab zance mafi inganci annahu laysa hunaka asahu isnadin ala al-itlaq babu wani hadisi a sake babu kaidi a ce shine mafi ingancin isnadi balla budda min taqyidihi bi shaykhin sai dai babu shakka idan kana son ka ce ga wani hadisi wanda ya fi inganci to sai dai ka ƙayyade shi ka yi mai da baibaya daga wani malami ka ce asahul asani da inda malikin mafi ingancin isnadi zuwa ri'iri a cikin riwayoyin maliku malikun an nafi'in an ibn umar asahul asani da anil a'mash an ibrahim an alqamata an abdullahi bin mas'ud أصوه الأسانيد عند سفيان بن عيينة سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله وانت وانا شيني أكأيده دا مالين ko kuma au baladin muayyanin ko ka kayyade shi da wani gari wanda aka ayyana li yasiha dan ya inganta kace asahul asanid inda shamiyina ko inda alhijazina kamar da muka gabatar wurin malaman sham su mafi ingancin isnadi wurin su wane zuwa wane to mala yace a qayyadan nan shine yafi qala abu amr ibn salah malam ibn salah wanda ya mutu shekara 643 a shahar zuwi al-hafiz al-imam abu amr uthman ibn abdurrahman ibn uthman wanda yake shahara da ibn salah wanda ke da muqaddima al-muqaddimatu ta ibn salah muqaddimatu ibn salah yace a cikin ta walihada dan wannan ne nara muke ganin al-imsaka 'anil hukmi li isnadin ya kamata malamai su kame da yin hukunci ga wani isnadi aw hadisin ko su kame da yin hukunci ga wani hadisi bi annahu al-asahhu 'ala al-illa cewa wai lalle shine mafi inganci sake babu kaidi ala anna jama'ata min a'immatil hadisi khadu ghamrata dhalik tare cewa jama'a da yawa daga cikin malaman hadisi sun kutsa a cikin wannan mas'alar fattarabat aqwaluhum sai zantukan su suka samu idirani aka samu a bugun juna wannan malam ya ce yana ganin kaza wannan malam ya ce yana ganin kaza haka limamu suyudi yake cewa a cikin alfiya shi wal waqfu an hukmin li matnin aw sanad bi annahu asahhu mutlaqan asad yace ka tsayu akan hukunci da wani isnadi ko wani matani ka ce wanga hadisi matani mafi inganci zuwa malam wani wannan isnadi shine mafi inganci kai itlaki kace hu asahul isnad yace to asad mutun ya samu zamiya wa qala al-allamatu al-muhaqqiq ahmad shakir wannan babban malami mai tahqiqi ahmad shakir yace alladhi intaha ilayhi tahqiq zance na tukewa bayan tahqiqi da bincike fi asahil asanidi akan zance na mas'alar hadisin da yafi inganci annahu la yuhkamu li isnadin lalle yadda sha'anin yake ba a hukunci ga wani isnadi bidalika da haka mutlaqan sake babu qaidi min gairi qaidin sai an yi qaidi bal yuqayyadu bis sahabi sai dai a qayyade shi da sahabi a ce asahul asanidi inda abi huraira sai a dauko riwayar su a araju gane ko a ce asahul asanidi inda jabir dan abdullahi zai dauko riwayar sufyan ibn uyayna asahul asanid inda inda ibn umar zai dauko riwayar nafi'u maliku yayi riwaya daga nafi'u daga ibn umar malaci a kayyade da sahabi awil baladi ko kuma a kayyade da gari wannan shine abinda malam ahmadu shakir al-muhaqqiq al-ustaz al-muhaddith ahmadu shakir yana cikin manyan-manyan malaman hadisi na wannan zamani Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama kuma mu haƙiƙi ne akwai ta haƙiƙi sosai dan zaka iska mafi yawancin littattafan hadisi wanda in aka samu ta haƙiƙin Ahmadu Shakir to zaka iska wannan littafi ya samu inganci da kulawa kamar yanzu Al-Ba'isul Hafif na Ibn Kathir ai Ahmadu Shakir da aka bashi tadrisin madan mustalahul hadis a Jami'a Azhar sai ta haƙiƙin littafin yayi mai ta'aliqat yayi mai shuruhat wannan sharhin da ya yi da hashiyar sai ya zan kusan ba a samu wani malami da ya maba isul hasisa aikin da ya mai ba kadiba ka ga aunul ma'bud sharhin sunan abi dawud tahqiqin ahmadu shakiran daga cikin tahqiqat mafi inganci da kyawu alfiyatu sudi kadibo tahqiqi da ta'aliqat in ahmadu shakir zaka iske gaskiya wannan al'ustaz ahmadu shakir yana da cikin malaman hadisi na wannan zamani da Allah ya baiwa na taƙiƙi da tabbatar da magana yadda take to shi muhaƙiƙi abinda ake nuhi da muhaƙiƙi malami ne da zai zo bayan malamai ɗaruruwa bayan shekaru aru-aru da suka gabata sai ya tattaro maganganun malaman da suka gabace shi ya sake dubi akan waɗannan maganganun sai ya hiddo natija wadda take ta ilimi in wa'ancan malaman sun yi daidai ya tabbatar in ba su yi daidai bai tabbatar to shi yake ci mata hakiki kamar al-Imam al-Albani kaga shi ma muhaqqiqi ne muhaddis ne muhaqqiq wanda ya zo bayan su Ibn Hajar ya zo bayan su Sakhawi bayan su Suyudi duka Allah ya gafarta musu amma da ya zo bayan su sai ya ta hakikin maganganun su sai ya dauko hadisin da aka samu Shamsuddin Az-Zahabi yayi tawakkufi akan shi sai almamu al'albani ya ɗauko hadisin ya ce to ya yi bincike a kan wannan isnadin hadisin an samu kaza da kaza da kaza hadisi ne sahihi kaga wannan shi ba wani sabon abu ne malami zai zo da shi ba a abu ne wanda dama akwai shi da aka wayanda ke sukan albani da cewa wai ya inganta ko ya da'afa albani bai sai da'afa ko ya inganta ba an gane sai dai bina'i akan hukumce hukumcen malaman magabata da albani ya karanta ya tattaro sai ya gano wannan hadisi da'ifi ne kuma yana da magabaci akai idan bai samu magabaci akan wannan ba to sai a samu kuma idan ka yi bincike na ilimi tabbas za ka tabbatar ma albani gaskiya a cikin ta haƙiƙin da ya wurin inganta ko ba a fi hadisi kuma samun imamul albani ya yi taraju'i akan wasu hadisai ya ce wannan hadisi yau da'ifi ne gobe ya yi bincike sai ya samu natsuwa cewa hadisi ne sahihi ko hasan wannan baya suka a cikin shakhsiyar albani a yana ƙara tabbatar da cewa lalle sunnatan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne a tsare da ita so tari da yawa zaka iske wani malami ya ya kwaso hadisai waɗanda suke hasan ko ya tabka su cikin hadisai mawdu'ai sai hadisi ne mawdu'i sai ka iske su albani sun zo sun tsatsamo su sun ce wannan hadisi da mala yace mawdu'i ne ba mawdu'i fa ne hasan ne ko kuma da'ifun ne jiddan ko kuma da'if ko abin da ya kama da haka to kaga duka wannan shi ake ce mata haƙiƙi to hissa ɗalibin ilimi ya kamata ya bai da himma ƙwarar gaske wurin sayan littafi idan zai sayi littafi ya dibi wa ya haƙaƙa wannan littafin wani malami ne ya aiki ga littafi ko me ya yi kada ka ka so ta tsaba'a tijariya 'yan kasuwa da kawai zai ce ma mukharraja bi takhrijil imam ad-din al-shams imam imam al-albani nasiruddin al-albani ka je kai ta so littattafai ka iska kwace kwabla da hayaniya a ciki wanda za ka iske akwai ire-iren waɗannan littattafai da yawa wanda na sha harin in sayo littafi daga baya in yi kyauta da shi za ka so littafi da tsada amma idan ka iske ta hakikin da a ciki ba komai ciki banda kwace kwabla da hayaniya malam sai ka iske littafi ne wanda kamar kima shi ilmiya ba ta kai inda ma za a yi nasharin shi ba an gane kuma wannan za ka iske shi ga 'yan wannan zamani saboda Allah ya jarabci 'yan zamaninmu da alghilaful zahabi gilaf na littafi ya zan mula gane idan za a sa sunan littafi sai an samu wani suna wanda yake ga sajahu ga daɗi sai a sa suna a littafin isa so tari da yawan doktor muke cewa kan min ghilafin kan min kitabin ghilafu zahabun wa dakhiluhu khashabun yace littafi da yawa zaka iske gilaf din shi bangon shi ana rubuta shi da ruwan zinariya amma idan ka karanta abin da a ciki kawai ciyawa ce da katako ba komai ciki wanda bai ma cancanci a yada littafin ba Allahul musta'an akwai wani littafi da na saye a wata shekara 2018 haka tadlisu taswiya tadlisu taswiya kawai shi littafi ne ya nishadantar da shi bare ya rubuta littafi akan tadlisu taswiya sai ya kwaso malamai irin su al'imamu malik ibn anas ya kwaso irin su al'imamu al'amash da sauran manya-manyan malaman duniya waɗanda aka san su da suna da tadlisi amma ba tadlisi wanda yake da aibi ba sai ya sa su a cikin tadlisu ta soya to lokacin ina jin na samu littafi wanda ya kamata in yi itimadi akan shi akan hukunci wurin malamai masu tadlisi tun da an samu su maliku da kaza da kaza na zo na kama wani malaminmu dr babu ibrahim allah kara mai lafiya littafin sai ya amsa ya duba sai ce to mai littafin bai ma fahimci menene tadlisin ba dan shi inda tadlisi ya daban inda ya daban ya ce tadlisin shuyuk ne ya cakuɗe sai ya maida shi tadlisin taswiya ya ce daban-daban ne kuma a satin da ya gabata mun yi bayanin nau'ukan tadlis mun gayi cewa akwai tadlisul bilad tadlisul balad tadlisu ataf hatta hatta tadlisu ataf akwai a wurin masana hadisi duka mun yi bayanin su a satin da ya gabata الفرق بين قولهم في الحديث حديث صحيح وإسناده صحيح akwai wata mas'ala da zaka ji malamin hadisi ya kawo hadisi sai ce ma hada hadithun sahihun wannan hadisi ingatacce ne ko kuma sai ka je ya ce wa isnaduhu sahihun ko kuma hadha hadisun sahihul isnad wannan hadisi isnadin shi yana da kyau to me bambancin wannan maganganun ko duk ɗaya ne dan da yawa wani zai ɗauko su sai ya ce a duka guda ne to shine malai cewa aksaru ahli hadisi ala tafriqi bainal ibarataini mahi yawan malaman hadisi suna bambanta wannan maganganun fa qauluhum hadha hadisun isnaduhu sahihun idan aka ce wannan hadisi isnadin shi mai kyau ne ingatacce ne yace duna qaulihim ba dai yake da cewa ba hadha hadisun sahihun daban-daban ne fal awwalu zance na farko hukmun ala al isnadi faqat malami yayi hukunci ne ga isnadin hadisi kadai bi annahu sahihun lalle isnadi mai kyau ne ingatacce ne walaysa hukuma ala alhadisi bai hukunci akan hadisi ba bi matnihi da matanin hadisi id kad yakunu fi matn alhadisi shuzuzun aw illatun khafiyatun qadiha ta yu asamu isnadin hadisi lahiyayye ina fata an gane ga isnadi rijaluhu thiqatun duka marawaitan hadisin amintattu ne amma shi hadisin shazun ne an yi riwaya ce ta siƙatun yi khalifu man huwa ausaku minhu ko kuma fiye illa akwai illa a cikin shi yace amma qauluhum hadisun sahih amma in suka ce hadha hadisun sahih fa hadha hukumun ala alhadith bi anna shuruta sihhati qad tawaffarat fihi wannan kuma hukunci ne akan cewa lalle wannan hadisi sharuɗin inganci sun cika akan sa wantafa anhu shudud an kore mai shad wa salima min al-illa cewa hadisin ya kubuta daga illa wa qad qala al-hafiz abu amr ibn salah mala ibn salah haqiqa yace qauluhum hadha hadithun sahihul isnad aw hasanul isnad duna qaulihim hadha hadithun sahihun aw hadha hadithun hasan yace ba dai bane لأنه قد يقال لا يؤتي هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح أنا يتنى حديث إسناد شبه كوني كما حديث بإنجنتبا لكونه شاذا أو معلل كو معللا لا يدن يزم حديث شاذين كوكم إلا غير أن المصنف ما سيدي شبه للتافي المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله ما يربط للتافي وند أكي دوغو أكنسا idan ya takaitu da cewa innahu sahihul isnad walam yadhkur lahu illa bi ambaci wata illa ba walam yaqdah fihi bai suka a cikin hadisin ba fa zahiru minhu al hukmu lahu bi annahu sahihun zance mafi bayyana cewa za a yi hukunci da cewa hadisi ne sahihi inda nafsihi ko a fi nafsi a karan kansa da anna adama la illati domin rashin illa wal qadihi huwa al asl wal zahir kuma da sukan shine asali kuma shine mafi bayyana wallahu alam kenan in an samu an samu malami wanda yake shi amintacce ne in yace wannan hadisi isnadin shi mai kyau ne to ta yu yalzamu min sihhatil isnad sihhatul hadith gane ولكن قد سمعت من شيخنا ما لتهيتي أبو إسماعيل أبو عبد الرحمن الدوسوي ya ce haƙiƙa na ji malamina abi ishaq al-huwaini malam abu ishaq al-huwaini wanda ya wafati a wannan shekara Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama hafizahullah a wancan lokacin tun da yayi bai yi wafati ba da ran shi sai malam ya ce hafizahullah Allah ya tsare shi amma yanzu bayan rasuwar shi sai mu ce rahimahullah Allah ya masa rahama innahu la farqa bainal ibaratayn shi malam abu ishaq al-huwaini yana ganin babu bambanci tsakanin wa'annan ibarorin guda biyu idza kana at-ta'biru min alimin muhaddithin amma da sharadi idan maganar ta fito daga wani malami na hadisi wanda ake lura da shi wala yumkinu an yasihha al-isnad malace kuma baya yiwa isnadin hadisi ya inganta wa yakunu fil matni illatun a samu illa a cikin matani aw shuzuzun ko kuma a samu shuzuzi fa mata sahha al isnadu bala abu ishaq al-huwaini yace duk lokacin da isnadi ya inganta sahal matn wala ghaiba batali ya inganta ci babu kunkuntu a wannan wa ayu shududin yace kowace shuzuzi aw illatin kowace illa fil matn aka samu a matanin hadisi fala budda an yakuna lidhalika isharatun fil isnadi babu makewa za a yi nuni a wannan cikin isnadi wala budda kun babu makewa malamin hadisi sai ya nuni akan wannan wannan abu ishaq al-huwaini al-muhaddis حجازي محمد حجازي ابن محمد ابن يوسف ابن الشريف الشهير بأبي إسحاق الهويني المصري ita kuma Huwain nisba ce zuwa ga wata alƙarya ta Huwain wadda take muhafaza ta kafarar Sheikh an haife shi a goma ga watan Yuniyu shekara 1956 miladiya Allah ya gafarta masa wannan fa'idar a cikin wasu darussa da yake yi ne a masjidin Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam a can garin su mala ya ce a can ya jiyo wannan fa'idar yana zaune gaban malam tafawutul ahadith as-sahihati fil quwwa akwai tafawuti tsere tsakanin hadisai ingantattu a wurin ƙarfi akwai tafawut zaka iske wanga hadisi in an rawaito shi daga wannan hanyar ya tsere ma wannan hadisin wala hadisu sahihatu laysat ala darajatin wahida malaci hadisai ingantattu ba sa bisa kan daraja guda gaba ɗaya fil quwwati a wurin ƙarfi li tafawuti martabatin ruwa saboda tafawuti da martaba ta marawaita kai dai ka san riwayan maliku fawfau ba ta yin ɗai da riwayan wanda bai kai darajar maliku ba sau da za a dibi wane ne imamu malik imamu daril hijira a wurin kima da daraja da wurin sanin ilimin hadisi da take takatsantsan na liman malik ba da yake da wani maliku ba kamar yanzu idan an karanto ma hadisi aka ce akhrajahu al-bukhari fi sahihihi kai dai ka san ba da yake ba da riwayar bukhari a cikin adabul mufrad akwai tafawuta a wurin martaba ta siha tsakanin hadisi daga malam wani zuwa malam wani kamar tsakanin mu ne a yau na mu'amala yau kana mu'amala da malam wane da malam wane da malam wane tabbas zaka ji kai natsuwa da karatun malam wane bisa ga malam wane fa kullama kana rawi asdaq duk lokacin da marawaici yafi gaskiya wa adbatu yahi harda kullama kana hadisu aqwa duk lokacin da hadisin shi yafi karfi wa asahu kuma yahi inganci qala al-allamatu doktor abu shahaba wannan babban malami dr abu shahaba yace يتفاوت الصحيح في القوة بحسب تفاوته في الأوصاف المقتدية للتصحيح yace ana samun tafawuti a ingancin hadisi a cikin ƙarfinsa gwargwadon tafawuti wurin siffofin da ake siffanta hadisi na inganci da shi kuma ya kunu fi darajatul uliya min al'adalati duk abin da ya zamo daraja mafi ɗaukaka a wurin adala da harda wasa'ir sifati da sauran siffofi al-mu'tabarati fi tashihi wanda ake lura da su a wurin ingancin hadisi ya kunu asahu mimman dunahu zai zamo yafi inganci daga hadisin da bai kai gare shi ba wa ibaratu a'immatil jarhi wat ta'dil yace maganganun malaman jarhu wat ta'dil tanummu suna nuni an tafawucin ruwaci daga tafawuci na marawaita fi sifati a cikin sifofi ala tarahum baka ganin wata rana ya quluna fi rawi za su ce a cikin marawaiti thiqatun wannan marawaiti amintacce ne fa idza aradu darajatan a'la in kuma suna son su samu daraja wadda tafi siqa qalu sai su ce siqatun siqatun wannan siqa ne siqa ne abintacce abintacce bal wata ana iya tambayar malamin jarh wa ta'dil ma za ta qulu fil alim al fulani me za ka ce ga malam wani sai ce siqatun siqatun siqatun siqatun siqatun sai shi dashi ta doke amintacce ne amintacce ne amintacce ne amintacce ne har so goma kaga ba ɗaya ki ba da wanda aka ce ma siqatun kaɗai aka yi shiru amintacce ne an gane kamar kana iya cewa amintacce ne wuri na ɗari bisa ɗari ba ɗaya ki ba da ce wanda ka ce amintacce ne wuri na ashirin bisa ɗari don ce baka lura malaman jarhuwar ta'adila suna amfani da wannan fa'ida aradu darajatan a'la in ko suna so su samu daraja wadda ma ta huce siƙa ƙalu sai su ce ausaqun nasi yahi kowa zama amintacce to kaga an yi siga mubalaga ko awsaqun nasi to gadiba alwasit fi ulumi fi ulumi wa mustalah alhadith na doktor allama muhaddis alfaqih almufassir muhammad bin muhammad abi shahba malami ne sananne a rubuce-rubucen shi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wannan bayani ya kare sai alhadithul hasan malaci hadisi hasan alhasanu lughatan idan aka ce alhasanu fil lughati من الحسن وهو الجمال كياو فالحديث الحسن هو الحديث الجميل الحديث الحسن شنو حديثي بكيو واصطلاحا اما اور مسنا حديثي هو الحديث الذي اتصل اسناده بنقل العدل الخفيف الضبط شنو حديث ده اسنادin shi ya hadu da ciratowar adalin malami wanda har da shi take sahwai sahwai an mithlihi daga kwatamkacinsa au amman huwa a'la minhu ko kuma bisa kan yayi riwaya daga wanda ya fi shi daraja ila muntaha har zuwa tuqewa isnadi min gairi shuzuzin ba tare da an samu shuzuzi ba wala illati ko kuma illa wa hadha huwa at-ta'rif alladhi istaqarra alayhi al-amru inda al-mutaakhirin wannan shine ta'rifin da ya tabbata al'amari ya tabbata akan sa wurin malaman da suka zo yan baya baya wa atamadahu al-hafiz ibn hajar fi nukhbat al-fikr Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya tabbatar da wannan hadisi bal ya dogara da wannan ta'arifi a cikin nukhba fi mustalahi ahli al-haq athar wadda ta samu shuruhat da yawa nukhbatul fikr ta samu shuruhat da yawa faqad faqad qala fihi Imam al-Hafiz yace fa in khaffa ad-dabt idan har da ta kasa ai dabt ai al-hadith as-sahih in khaffa dabt rawihi hadisi ingantacce in har da marawaicin shi ta ɗanyi ƙasa falhassanu lizati to ana ce mai hassanun lizati an gane kenan sai a ce alhadisu sahihu mattasala sanaduhu bi naqali adlin tamid dabti ila muntahahu to shi ake cewa hadisin sahihu wannan sahihun lizatihi an gane shi kuma hasanun lizatihi khaffa dabtuhu yasiran ila muntahahu ko ila man huwa a'la minhu ila muntahahu wa qad ikhtulifa fihi qadiman haqiqa malamai sun yi sabani akan ta'rifin hadisi hasan qala al-imam az-zahabi al-imam az-zahabi yace wa fi tahriri ma'anahu ittirab a cikin al-muqiza ta al-imam az-zahabi yace wurin tabbatar da ma'anar hadisi hasan da tabbatar da ma'anar shi yadda malamai suka tai akai akwai ittirabi wannan malami ya taho da wagga magana wanga ya to da wagga magana wanga ya to da wagga magana shi a ittirab وقال الحافظ ابن كثير الإمام الحافظ ابن كثير أتكين اختصار علوم الحديث شيني أصل للتافن وأن أكمل البائس الحسيس yace wa hadan nau'u wannan nau'i lamma kana wasatan baina sahihi wa dha'ifi lokacin da ya kasance tsakatsaki tsakanin hadisi sahihi da da'ifi fi nazarin nadiri a duban mai duba la fi nafsil amri amma ba a karan lamarin ba in ka duba zaka ga shi alhadisul hasan da alhadisul sahihi wasat ne tsakanin su shine yace wal aktharuna qasamu hadis sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan mafi yawancin masana hadisi sun raba wannan sunna zuwa ga alhadisun sahih da alhadisun da'if da alhadisun hasan shi ne ya ce a surat ta'abiru an sai yin bayani akan hadisi hasan sai wahala wa dabtuhu ala kathirin min ahli hadhihi sana'a da kuma tsare ma'anar shi akan mafi yawan malamai wannan zamani kuma malamai waɗanda suke a cikin wannan sana'a ta hadisi وذلك لأنه أمر نسبي كما سوى ده كسنج الأمرين نسبي ينقده عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه ينا سام سوكا أو محدتي بل ما ذاك سام وني malami ibarorin shi suna samun takaituwa a wurin bayani akan hadisi hasan وفي ذلك يقول شيخنا أبو معاذ طارق ابن عاوير وأن طارق يكي cewa واختلفوا ولم يحققوه والمتقدمون أطلقوه على الصحيح وعلى الغرائب والمنكرات وعلى الأجائب يتي واختلفوا سني ساباني ولم يحققوه ولم يحققوه بس يتحقيق حديثي حسن با والمتقدمون أطلقوه على الصحيح malamai wanda suka gabata idan suka ce hadha hadisun hasanun kawai suna nuhin sahihi sun yi itlaqin shi akan as-sahih kenan su inda almutaqaddimin la farqa baina as-sahihi wal hasan hissa zaka iske al-imam at-tirmidhi yace hadha hadisun hasanun sahihun sai a samu rikicewa shi yace hadha hadisun hasanun sahihun ana nuhin sahihi ne ko kuma ana nuhin hasan ne tunda daban-daban suke a wurin malamai da suka yi ta haƙiƙi a baya-baya to wannan yana nuna cewa a lokacin su imamu tirmizi an ce sahihun da hasanun kusan duk guda ne eh lokacin ai ba a samu ire-iren su ba tunda shekara 279 al-imamu tirmizi ya wafati kaga yanzu shekara 2200 ba wani abu da rasuwa al-imamu tirmizi kaga ana magana su al-imamu tirmizi ai ba magana da fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wanda su yanzu suna ganin abinda suka ga shine ilimi shine ilimi ya ce na sahaha shi ka akwai jahilai malam wata ran an ɗauko ta diribin rawi ana karatun shi za ka shaya mamaki ka ji ka kwace kwabla wai ana karatun ta diribin rawi shi ma ai tun da malam mai ta diribin rawi ya ce kaza to shi ma ya ce wai ce ma haka nan ne ake malam ai karatun da tattahon zaka kama ka ji da fassara mustalahati in malaman wala idan aka barka da fassara maganganun malaman hadisi wasu suna doka ya an ce wai malaman hadisi kawai ana nufin mustalahul hadisi wa shikenan kawai da an ce malaman hadisi shi wani ya ɗauka ana nuyin malaman mustalar hadisi shi ke na an shuru to duk ina kai da sauran fannoni a cikin hadisi tunda fanni ne fununu ne mutakamila wani fanni yana cika wani fanni ga tadwinus sunna da shi zaka fara da shi sannan ka ce a cikin ulumil hadith akwai tadwinus sunna a cikin ulumul hadith akwai jarhu wat ta'dil a cikin ulumul hadith akwai takhriji akwai ilmun nasikh wal mansukh akwai kai malami duka wayannan ilmomi sai mutun ya to ya rike da guda ya ce a shi malamin hadisi ne ya zamne bisa kujera shi ma ya zama muhaddis yana iya du'afa yana iya sahaha ba haka nan ne ba sai wayanga aliyat sun haɗu gare ka yadda ka san yau mutum bai zauna yayi tafsiri bai hada ulumul ala ba wayanda za su ba shi dama tafsirin alkur'ani to ba haka nan ne ake tafsirin alkur'ani ba sai mutum ya tattaro wayannan ilimomin da za su ba shi damar ya iya fassara alkur'ani sannan ya yi fassara shi sai ka tattaro ilimin ilmul ma'ani ilmul badi ilmul bayan gane a bangaren balaga wayannan ulumul salasa na balaga ka san su ka san ilmul tasrif ka san ilmul nahau ka san sai ka tattaro ilimomi da yawa malam amma ba haka nan bane kawai ka zauna ziƙau da jin wani ɗan larabcinka na aina ta zahabu aina adkhulu shikenan ka iya tafsiri ai da yawa daga cikin waɗanda aka ɗoka aka sama rawanin ilimin tafsiri ba su gano cewa jahilai suke a fannin tafsiri sai sun zauna gaban malaman tafsiri na gaskiya ka ɗau yanzu irin al'imamul hafiz na wannan zamani al'imamu shinkiti mai adwa'ul bayan kadiba kaga adwaul bayan gaba ɗayan shi ba ho malan zauna ne ya rubuta shi ba a cikin karance karancen da yake madaliban shi ne na fassara ayoyi wasu ayoyi da ma'anonin su aka hada aka tattarawa aka yi adwaul bayan shi malan ba zauna ya bai rubuta littafin shi kadiba wannan ka gani kadiba at-tafsiru thamin na al-imam al-uthaymin ba hu uthaymin zauna ne ba yace bismillahir rahmanir rahim abda'u ta'lifa hada ba rubuta shi ne ba tafsirin da yake yi ne na majalis in shi aka tattaro aka yi tafsiri hissa karshe-karshe da bai kammala ba tun da kafin ya kammala Allah ya mai wafati da bai kammala ba sai aka ɗauko tafsirin malamin shi al'imamu sa'adi aka cahwa da tafsirin sai ya ba da tafsiri gaba ɗaya amma ai ƙarshen tafsirin uthaymin inda ake cewa ba nashi bane ƙarshe-ƙarshen littafin na malamin shi ne al'imamu sa'adi to da ire-iren wayannan abubuwan malaman da zaka ga ba hau zauna ana suka rubuta littafi ba to kai yanzu mi ka rubuta wa ya san ka wa ka sani baka iya zano malamai ɗari waɗanda ka zauna gaban su kai karatu iya atata ka zauna ka rubu ka zano malami uku ko to wanda bai iya zana malami ɗari malamin shi ai akwai damuwa Al-Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra ya mutu shekara 179 Malam Maliku yake ambata cewa bai zauna majalisin ifta'i ba sai da kusan malami 80 suka tabbata ya cancanci ya zauna ya fara fatawa. To kai yau da ka bude majalisi malami nawa yace ma ya kamata ka bude majalisi. Wani kawai sai malamin shi ya ga ya bude majalisi ba. Ci an zan malami shikenan. Saboda dalibai muna da garaje. Muna da garaje gaskiya. kuma kawai in ya bude majalisi makoyi ya samo littafi wanda zai fa'idantar da al'umma unguwarsu misali ya ga wata zahira wata matsala da ake fama da ita a unguwarsu sai ya samo littafin da ya tattauna wannan zahira kawai zai kinkimo wani littafi saboda al'ismul barrak suna wanda yake mai daɗin ji a ce wani littafi kake karantarwa ya ce a littafi kaza sai a ji suna a ce ka an suna yayi aka ɗalibai suke to mu rage garaje ka sa ikhlasi a cikin lamarinka ma kana lillahi baqin in dai kai dan Allah ka sa ikhlasi Allah zai taimake ka amma in kai dan a san ka wallahi sai a ki sanin ka kai tai kuma ba a sanin ka haka jama'a musa ikhlasi duk abin da zamu yi mu yi dan Allah mu yi dan neman yarda shi shi Allah ta'ala in ya yarda ma bahawa yana zaman shi zaka ga Allah ya shaharar da shi an an san shi a duniya ko ina to kaga wannan shine ya kamata mu dinga yin al'amuran mu dan Allah kuma mu dinga ɗauko littattafan da za su yi mu'alajar matsalar bi'anmu ka karantar da littattafan da suke fa'ida ga al'umma kamar yanzu ka duba aqida ake da matsala a yanzu to ka samu irin su usulus salasa ka karantar da al'umma usulus salasa in so ɗari za a karantar da shi wala in dai malamin nan ya karatu to duk aka maimaita sai an samu fa'ida inda za ka gano haka sharhin usulus salasa ɗanawa da kwai to duk abinda a cikin wanga shi ne a cikin wanga a ba duk abinda a cikin wanga shi a cikin wanga ba sai ka iska sharhi sharhi na usulus salasa yanzu a nan maktaba muna da sharhin usulus salasa ya ya hibiyar sharhin usulus salasa kuma kowane in ka doko za ka iske fa'idar da wannan mala ya kawo ba ita wannan mala ya kawo ba tun ina jami'a ina da sharhin usulun salasa sama da uku kuma duk lokacin da akwai sharhi guda wanda shi gaban malami na karanta shi tun daga bango sai ƙarshe ita aƙida tana daga cikin littattafan da ba wai kai na za ka zuwa ka ji ka iya larabci ba ka ɗoko ko haka shi ke na kayan nazari a ba haka nan ne ake ba saboda akwai wasu masaloli na aqida kamar yanzu alwala'u wal bara in ka kawo a irin waɗannan masaloli sai ka zauna gaban malami ya ce ma to ga abin da ake nuyi da alwala'u ga abin da ake nuyi da albara'u ga inda ake alwala'u ga inda ake albara ai ma bayani shi sannan a cikin al'imanu bil mala'ika akwai wurare da yawa waɗanda shi ma yana da buƙatar bayani al'imanu bil rusul al'imanu bil kutubis samawiyya menene al kutubus samawiyya menene al-kutubus samawiyya ya kamata a sanar da dalibai wannan bayanin hissa yau idan mutun yayyo karatu bai karanci littafin aqida gaban malami ba to ire-iren su ne zaka iska kwace kwabla cikin labari sai su kuma khawarij musani ba su anniya kafirta mutane sai kaga dukkan kungiya kahiri na dan mi saboda jahili ne bai san me kungiya ba bai iya bambanta darura asariya akwai darura ta zamani yau an kai wani zamani wanda a gwamnatance ko a hukumance ba a baka dama ka yi da'awarka ka karantar da al'umma salum alum ba tare da kana intima'i zuwa ga wata takarda ba wadda wannan takarda ta jammu'i ne na taron al'umma za su zauna su rubuta ta su ce mu taron al'umma kaza kaza akan manhaji kaza da kaza mun rubuta takarda kun muna son a bamu arete a bamu tabbacin cewa da'awar mu an yarda ita sai gwamnati ya sa hannu to yanzu da wani ya to yayi baron baroma sai a tambaye ku wai shin yana tare da ku ja ba tare da ba cikin kungiyar mu yake ba bai cikin wannan takarda da sharuɗan da mu in kuma kun ce yana tare da ku sai a kira ku ai zama da ku to a cikin takarrun ku kun ce a duk wanda babu huce iyaka babu guluwi babu zage zage babu baki ga wani yayi bace bace kuma kun ce na kuna ya akai koyi bayani kaga wannan lalura ce to shi yanzu bai bambanta wanda ya ce a duk dan kungiya kahiri na shi kenan shi fahimta shi kenan ko a rubabben dan kunya yake an rubabbe kai da baka san miya kungiyar ba kuma shi yana nan yana cewa ga kungiyar shi foundation kungiya ta wadda salafiya to shi annabi ce maka shi salafiya duka ya kamata jama'a wannan abubuwa mu dawo mu fahimci me ake bi kuma kai da ka zo kace dan salafiya kake ala manhaji salafi salih wani littafi ka karanta na magabata wai na tambayi wani ɗan salafiya na ce kamar a cikin littattafan magabata wani littafi ka karanta ce na karanta littafin al'imamul albani ta da shi albani magabaci ne an samu matsala jama'a wai yanzu bayanin magabata bai ma sun suwaye magabata ba suwaye salafin tunda shi ma albanin zawa yake ce ina biyar mazhabar salaf haka jama'a salafiyya ta zana da buƙatar gyara kuma wayannan ƴan ƙungiyar da kake zagi zaka yi sun ce jama'atul kitabi was sunna ala fahmi salafi salih jama'a ce wayanda suke bisa kan littafin Allah da sunnar annabi za su ci gaba da karantar da littafin Allah da sunnar annabi akan fahimtar magabata na ƙwarai yo su ma salafiyya ne yayi ai waɗanda sun kace za su karantar da littafin Allah da sunnar annabi akan fahimtar gaskiya ta, magabata to su ne ‘yan salafiyar gaskiya kuma na tabbata yau da al'imamu malik ibn anas ya dawo a wannan zamani a ce baka da'awa baka wa'azi sai ka rubuta takarda a wurin hukuma ta baka dama an yarda da da'awarka wala imam malik sai ya rubuta ta saboda a zauna lahiya yanzu da kake iske malamai a cikin haramin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin annabi masjidun nabawi zaune sun cika masallaci wanga malami yana karantar da kashfu shubhat wannan malami yana karantar da usulul thalatha wannan malami yana karantar da kitabut tauhid wannan malami yana karantar da al-minhaj wannan kowane malami akwai fannin da yake karantar wannan yana karanta usulul fiqh wannan yana karantar da hadisi wannan yana karantar da lugha wannan kai kana ganin duk ba san da su ba kawai zauna ne ya ga ya zan malami shi ma kawai ya ɗauko litta ya ce jama'a ku to in karantar da ku ai da ɓanna ta yi yawa a'a sai an yarda da malami kake kana da dama a hukumance da ruksa wadda za ta baka dama ka zo masallacin annabi ka karantar da al'umma ai da babu wannan tsari jama'a kamar duk lokacin da kai ka zo kace dan salafiya kake baka yarda da wata kungiya to kamar ka ce baka yarda da tsari ba tunda ita kungiya abinda asalin kungiya tsari ba ina maganar mafuhumi in kaga babu tsari a cikin in kaga babu tsari wannan mutanen kungiyar ne suka kare shi tsarin ba asalin kungiyar ba amma asalin ta za a gina ta akan tsari shugaba kaza mataimakin shi kaza wannan kaza kuma shugabancin baka isa ka karoshe shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da akwai shugabanci wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun shugabanci ne annabi ya tabbatar kaga akwai matsala shin wai salafiyar da kake cewa me kake nuhi da salafiya zo ga mana a kana nuhin salafiya littattafan magabata to wani littafi ka karanta ma al'umma na magabata ce a mun koya musu usulus salasa to shi usulus salasa littafin magabaci ne mutaqaddimi rubuta shi ko mutaakhir jama'a ya kamata mu harrara mafhumin salafiya ya kamata a harrara mafhumin salafiya akwai wani salaf inda ya huce imamu malik to ‘yan salafiyanmu na yanzu ku ɗauko mu watsa malik ku karantar da al'umma ku ɗauko littafin bukhari ku karantar da malamai shi ma bukhari salafi haka jama'a salafiyar tambawa yadda ake faɗin ta bane kawai zahin kai ne fa wani shi kawai ya cika ya tumbatsa yana gana a'a ya kamata yau mu ma mu zazzage mutane sai ya rasa hanyar da zai zagan mutane sai ya ce to mun hindu salafiya mu yan salafiya ne aka zai wawintar da kakanni da iyaye waɗanda suka gabata akan manhajin salafiya ta iddi'ai da za'ayi wannan kenan jama'a Allah ta'ala ya dacar da mu daga wayannan matasan yan zafin kai ya kamata a rage hayaniya a dawo a karantar da al'umma manhaji na salaf su yan kungiyar da kuke yaƙa kuke zagi su ma ai cewa suka su ma yan salaf ne to wane ne dan salaf in gaskiya shi ne jama'a shi ne shi ne Allah ta'ala ya ganar da mu gaskiya wato inda ya son rai ya shigo a cikin matsala kowace irin matsala ce to an samu matsala iza malam mai zuhudu ya ce wa hubbun riyasati wahwan wa amni ila daril fana'i ma al'ana'i ya ce kaga son shugabanci da son biyar son rai mutum ya bi abin da rashi ta kawata mai da son rakuba zuwa ga zaman lahiya dan zaman lahiya ma shi ma fitina ne wata in zaman lahiya yayi yawa ga al'umma to yanzu zaka iske bace bace da jin dadi ya fara zuwa al'umma yanzu Palestine da Allah ya jarabce su da wannan jaraba ta fitintinu kaga wani ya hito yana rigingimu addini to da babu kwanciyar hankali ai wata kwanciyar hankali ke dama ce ke bada cire haure inji Bahaushe Allah ya zaunar da su lafiya da su da ƴan uwanmu ƴan Sudan na roƙo Allah ta'ala ya ka musu aminci da wamamme Allah ya raba su da ƴan mamaya Isra'ilawa ai inna li ahli alhadisi kalamun yaqulu ai wannan yana nuna cewa malaman hadisi suna da maganganu masu tsawo haula ta'rif alhadisi alhasan wurin ta'rifin hadisi inga hasan wa qad atlaqa alkalimata almutaqaddimuna ala iddati umur malamai waɗanda suka gabata sun gabatar da sun yi itilaƙin kalimar akan al'amurra masu yawa fa atlaqahu ba'dhum ala al-hadith as-sahih nafsi wasu kuma sun yi itilaƙin shi akan in an ce al-hasan ana nufin al-hadith as-sahih wa ba'dhum ala al-hadith al-garibi wasu sun ce hadisi ne garibi to shine yace atlaquhu ala sahihi wa ala al-garaibi wal munkarati wa ala al-ajaibi wasu sun ce eh an ce al-hadisul al-hasanu ana nuhin al-hadisul garibi wasu sun ce an ce al-hadisul hasanu ana nuhin al-hadisul munkar wa ala ma yuta'ajjabu min dhikrihi min al-akhbar wasu kuma sun ce hadisi hasan suna nuhin hadisan da ake mamaki in an ambace su na labaruka walakin kama qultu sai dai malai ce sai dai yadda na ambata qad istaqarra al-amru ala annahu al-amri ya tabbata karshe cewa al-hadisu al-hasan huwa sahihu idha qalla dhabtu rawihi kamar yadda muka yi ta'arifi wallahu a'lam واعتمد التعريف أيضا الإمام الحافظ السيوطي في كتابه نظم الدرر الإمام السيوطي يا تبتر وأن تعريفي أتكن ألفيشي يتي المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي yace al-murtada al-hadith al-hasan wanda yake an yarda mai fi haddihi a ta'rifin shi mattasala isnaduhu hadisin da isnadin shi ya samu ittisali bi naqli adlin qalla dabtuhu wala shadda wala ullila wal yurattabi maratiban wal ihtijaj yastabi ana zabar yin hujja ka hujja da shi al-fuqaha malaman fiqh suna ganin cewa ana yuhtajju bihi وجل أهل العلم دكوما يوانتم مالمي ما أبو تائل بسنا غنان أنا كهجة الحديث الحسن أما الإمام البيقوني أما شي مالم بيقوني فوق الثلاثين كو wanda zaka iske yau wani da ya karanta bai kuniya shi ma hujjin shi yake jan wuya ne a ilimin hadisi mujarrad ya karanci bai kuniya bil bai kuniyati shi ma jin ya kai wani hafizun ne wani shi ma kigo ne a ilimin hadisi mujarrad bai kuniya mala kai jama'a na yamma ilimi cin kaca a nahiyar afirka malamin tafsiri da littafi guda kawai shi yanzu tafsirin qur'ani zai ya zaura majalisin tafsiri in ka tambayi wai akara maka Allahu littafi nawa gare ka na tafsiri ci da guda wani ya ce jalalaini jalalaini shikenan kuma malamin tafsiri kai jama'a wallahi ana hayya afirka ana yi ilimi ilimi cin kaca Allah ya datar da mu Allah ya ganar da mu hanya ta gaske isa yau mun hibiyar kalkali kalkali kalkali yana tasiri sosai wurin malanta a ga malami da manyan tuwahi da walƙiya da sauransu to shine babban malami amma magana ya zo ya buɗe littafi ya karantar da al'umma to shi ba malami ba ne mai karantarwa yanzu a wannan zamani ba shi ne ake ganin malami ba a'a sai wanda ka baza capacity na tuwahi da guga to shi an malami a mustalah lisan halin mutanen mu a yanzu malanta a ga tuwahi a ga yana walƙiya a ga yau ya sa shadda gobe ya sa gizina gobe ya sa kaza to shi an malam amma duk wanda zai zo da aka sai haka to ba malami bane asali jama'a malanta bata gino akan haka ba malanta bata gino akan kyalkyalin tufafi da kyawun su ba inda zaka iske Imam Layth laysa ibn Sa'd faqihu Misra wa muhaddithuha Imam Layth ibn Sa'd zai kama maliku abincin shekara bisa raƙumi sama da raƙumi arba'in ya ce da raƙumman da abin da ke bisa raƙumma na baka ka ciyar da su fi sabilillah imam malik baya shiga gidan shi da buhu guda nan zai rabe su gaba ɗaya ce a shi ya gaskiya a rabe fi sabilillah kadiba ka ga yadda imam malik shugaban wancan lokaci ce littafin ka yana son ka ba mu shi za mu sa matsayin constitution shine zai zama alƙali a wannan yankunan ƙasashen duniya gaba ɗaya ya ce a'a kada a hajjaza ilimin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kai yau a jawo malami wani sarki ya jawo ka ya ce duk fatawar da kai ita fatawa duk wanda ya ci karo da fatawar ka sai ya sha bulala ai mutane da yawa za su sha kashi malamai sun lalace wurin lalace ilimi da hanyar ilimi saboda yau malami yana ganin cewa shi abinda an malanta a sa tuwahi manya malanta shi ne a ganshi da manyan tuwahi hisa malanta ta lalace isa dokta allah ya kara masa lafiya malami na dokta samaila yake cewa a wata rana an yi wani wa'azi sai manyan malamai a yankin su ana ta ƙoƙarin canza sabin tuwahi kamar wata sallah yace musu kakko hara wagga hanya hanya ce wadda ba ta bullewa hanyar duzza a wani wa'azi na jiha malami sai ya yi sabon dinki wa'azin ƙasa sabon dinki wa'azin gunduma sabon dinki zai yi muhadara sai ya sa ce hanya ce wadda ba ta bullewa ba a san malami da haka nan ba idan ka sama kanka yin haka nan cewa duk wa'azi sai ka sa sabin tuwayi to ƙarshe malami zai ƙariya da ina kasuwar bashi ko maula ko roƙe-roƙe duk shi ne dan nan fatawa za ta fara sanyi ba iri da yana da zahi amma yanzu da ya fara tahowa yana cin bashi yana roƙo to an fara samun matsala saboda bayawa kana roƙo na kuma ka taho ka dinga kausa sami wurin fatawa za ka ga malami an ga alaji ya ranka shi daɗe alaji haɓa malami malami da ranka shi daɗe za ka ga malamai su ba su bambanta za sun kai inda yanzu malamai yanzu illa man rahim rabbi ba su bambanta malami da ɗan siyasa da jahili abin da yasa na ce haka akwai wasu wayanda su Allah ya halicce su don su taimaka ma addini da dukiyarsu ko wasu kuma Allah ya taimake su ya ya kassashe su don su taimaki wannan addini da fikirorinsu tunaninsu wasu kuma za su taimaki wannan addini da ƙarfinsu wani da ilimin shi to haka ne za a hahaɗa a taimaki addinin gabaɗe to amma yanzu lokacin da mai kuɗi ko ɗan siyasa mai matsayi ya kai inda shi ma mimbari yake hawa ya wa'azi to wane ne malamin gaskiya kawai za ka ga ɗan siyasa an zo wurin wa'azin ƙasa an hassara mai wal asari ko kulhuwallahu ya hau bisa mimbari kawai shi ma tafsiri zai ce wagga sura da za mu yi tafsirin ta sai an kai gobe ƙarya kake wallahi sai kun kai gobe kai dawa kawai wasu malamai na waɗanda sun sahi cikin lungu an fassara mai an ce ga abinda wal asar take nufi yanzu in yazo yayi dogon bayani yayi sarbai shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya jaye shi kai yanzu da jin mutu ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ai ka san ba magana tafsiri kuma da haka zai ce wagga sura da za mu tsaya mu yi tafsirin ta sai an kai gobe haba malam to kuma haka zaka ga gobe an jawo wani mai kudi shi ma an baya mimbari a'a malam ai isa ko wani alaji ya birge ni a wani lokaci ya gina wani katafarin masallaci aka bashi microphone aka ce yayi bayani yayi godiya yayi nasiha yace wallahi bai san abin da zai ciwa ba saboda shi ba aikin shi bane wannan magana ma gaban mutane ce ba aikin shi bane kaga munsifin alaji kenan yace a wannan aikin malamai ne ya amsa mai kuro ayi bayani yace wallahi aikin malamai ne yace malamai ba na rena aikin ku don Allah ku mini hakuri ni ba mutum ne wanda na saba magana gaban mutane ba to kaga wannan adalci kenan amma an samu alaji ka dan iya kulhu wallahu ka iya fassara ta ka dan iya wasu ayoyi ka iya fassara su to ka ci gaba da yi matanka da shiwa iyanka su haddace qur'ani su ci gaba da karatu ka dan wasu matasa ka kawwara su su je su yi ta da'awa kauyuka amma kakka ji kai ma wai kai ma malami ne a'a hanya balantacce hanya hanya ce wadda ana son adalci a cikin ta al ulama warasatul anbiya gadon annabawa ba gado bane na wasa jama'a yau zaka ga da yawa sun sa rigan malanta amma da za ka tambaye shi wa manna ƙasa wa zada an samu damuwa shirme kawai za a yi malami na ya ce da yawa yau da ana bin manhajin malaman dauri na zaure wurin tantance limam ya ce wala da da yawa ba su zama liman mai ba da da yawa ba su zama liman mai ba limam inda bai bambance na ƙasu da ziyadatu in mutum ya rage mize in ya ƙara mize in ya ƙara ya rage mize bai bambanta haka kuma wai liman lokacin da muna karatu wurin malaminmu Allah ya ƙara masa lafiya malam salahu malam saluhu malam saluhu afwan sai muke tambaye shi wai ya ake jarabawan liman ya ce aiko shekaran jiya ya yi wani liman jarabawa gidan sarki ya ake ya ce abu na farko da ake tambayar ka menene ya za a yi mutum ya shiga musulunci a san shi kai liman musulmi ne kuma musulmi bane yace duk wani fanni na ilimi da kake tunani sai an tambayi liman shi saboda limamin gari musamman na juma'a shine shugaba a garin dan tayo a zo a tambayi malam mas'alar gado liman in rikicin gado ya zo wurin waza liman rikicin aure wurin waza ya ce wurin liman rikicin gona in ya tashi wurin liman za kake a taurin hakimi dan shi hakimi ba malam bane sai an yi dace an samu hakimi almajiri da haka almajirai ɗaliban ilimi mu yi makan mu adalci a cikin tafarkin neman ilimi kada mu kamanta kanmu da masu kuɗi kada mu kamanta kanmu da 'yan siyasa kada mu kamanta kanmu da maroƙa mu almajirai ne akan tafarkin magabatanmu akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zauna akan haka nan almajiri kake ɗalibin ilimi ko kalimar ta almajiri yanzu ba a son ta ko ba a cika son kalimar almajiri ba a ka zauna ɗalibinka wallahi babu wani sharaf da zaka samu bayan kuma bayan ilimi duk wani sharaf da zaka samu ka same shi a cikin ilimi yafi a ce Allah ya ɗaukaka ka a tafarkin ilimi ya yi a ɗaukaka ka tafarkin siyasa don ƙarshe siyasa za ta ƙare ka dawo ana ma ziniya kwana biyu a bari Allah ya kyauta to shine al-Imam al-Baiquni alladhi dhakara inma huwa ahadu ta'rifai al-Khattabi ya ambaci ɗaya daga cikin ta'rifai malam Khattabi lil hadith al-hasan والذي هو في الحقيقة تعريف لبعض الفقهاء قال في المنظومة والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت ونمي بيان شيء قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح نقلا عن الخطابي الإمام الخطابي أنشراتو دقا قريش يتي الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله شيني أبن دا أكا سمى في تشي كما مرويتن ساسوك شهر أن سمى مرويتن حديثي الحسن وقال الذهبي الإمام الذهبي شمس الدين الذهبي يتي أتكن الموكزة فأقول دعك نكي تشوى الحسن مرتقى عن درجة الضعيف الحديث الحسن شيني وندي دوكك دغ درجة الحديث الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة بكي درجة حديث إنغاتتشي با فبين دعك سيبين أن الحسن مرتبة بين الصحيح والضعيف شي حديث حسن وتمرتبة تي سكاني إنغاتتشي دا ضعيف يتجاذب بين الطرفين ينا جايوا سكان ونن بنغرورين غدا وفيه في الجملة أتكن ونن أدن قول نوء ضعف أكوي نوء نروني ولكن لا يصل به إلى السقوط سيدي نوء نرون بي كيغ حديث نأتي يازم ساكت ولن حيطات كون بزاء إيه سمكي شقباني با ودرجة عدم الاحتجاج كون بي كي درجة ترشم حجة والله أعلم الله شيني مسأل كنشي الحديث الحسن بين ذلك تند أنت خفضبته شو كما وند بحر شي بي كي با bai kai a ce mai hadisi sahihi ba to shine yace yana zama tsakanin tarafaini baina sihhati wa da'af wallahu ta'ala alam sai mu tashi hukumul amali bil hadisi al hasan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah kankare a cikin zakatan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum